idan za ku iya tuna muna cikin kitabul itq wal wala al itq wal wala'u babu itqi ummahatil auladi wa jami'il qada'i fil itaqati abinda ake nufi da ummahatul aulad wato a baiwa da aka aure ta ana tare da ita har ta haifi 'ya'ya kuma musamman 'ya'yan nata suka zama 'ya'ya ahrar ummahatul aulad uwa ce amma ta al'aulad ka kashe kolin nan za su ta kolin kawo ka shiga وجامع القضاء في الإتاقة قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة حديث مالك rahimahullah daga Anas ai daga Nafi' daga Abdullahi bin Umar Umar ibn al-Khattab Allah yadda da shi ya faɗa a wata riwaya daga Ibn Umar qala qala Umar ayyuma walida in an ce walida ana nufin ama da walida da ama duk daya ayyuma walidatin ay ayyuma amatin ayyuma walidatin ay ayyuma amatin waladat min sayyidiha da ta haifa wa mai gidan ha shugabanta to wannan in dai ya kwanta da ita kuma ya ta haifa masa ‘ya'ya to la ya bi uha bai halatta ya kai ta kasuwa sai da ita ba wala ya habu ha bai zai ɗauke ta ya ba da ita ga wani ya je ya ci gaba da kwanciya da ita ba wala yi warisu ha kuma ba ya gadar da ita ga wani ya ce in ka mutu ka gaje ta tana cikin abin da za ka gada wa huwa yastamti'u biha alhali yana saduwa da ita yana jin daɗi da ita yana kuma ƙaruwa da ita ta hanyar hidima da take masa ma'asha matuƙar yana raye fa'iza mata fahiya hurra idan ya mutu to ta zama ɗiya kun fahimce ni mai gida ne kai ɗa ne amma kana da baiwa ka ci gaba da mu'amala da ita ta haifa maka ‘ya'ya yanzu ‘ya'yan da ta haifa maka ‘ya'yan nan kan bayi ne ko ‘ya'ya ne ‘ya'ya ne ko? kenan sun bi ubansu ne ba sun bi ba sun bi uwa ba to wannan ita ce ummu walada kenan a fike in ka ji an ce ummu walada kamar ummahatul aulad jam'i baiwa ce ita baiwa ce baka yanta ta ba sai ka kwanta da ita ya halatta sai ta haifa maka 'ya'ya duk 'ya'yanta sunansu 'ya'ya saboda janibin uba ya fi ƙarfi akan janibin uwa tuncin 'ya'yan da ta haifa maka yaya 'ya'yanta 'ya'ya ne duk da ita baiwa ce za ka ɗauke ta ka kai ta kasuwa ka sayar da ita ɗa ɗa ya ga an kai uwarsa duk da uwarsa baiwa ce a sai da ita kasuwa da daɗi to shine shari'a ta ce ba a sai da ita ko kuma ka ɗauke ta ka ba da ita kyauta ga wani mutumin a'a yaya ka kwanta da ita ta haifa muka ‘ya'ya manya ‘ya'ya ne fa wataƙila an samu mahaddata ƙur'ani malamai kawai sai su ji ka ɗauki uwarsu ka yi kyauta da ita bai ba ballantana ka ba wani ka ce in ya gaje ta ya gaje ta ya ci gaba da mu'amala da ita a'a to idan mai gidan fa matukar kana raye da ita to a haka za a yi ta rayuwa wannan shine hukuncin ummu walada yanta ta ba yana mutuwa ta zama ɗiya ta ce albarkacin ‘ya'yanta shi ne kawai saƙon da ake so a gaya mana wadda sani malikun annahu balagahu أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها تقاونه كنش أزامن سيدنا عمر بن الخطاب وتوليدة منين وليدة أما بيوة الوليدة أماكن أمة تذو تكاوك آرى قرم عمر بن الخطاب لو كتينا حليفانش cewa ga mai gidanta ya dake ta dukan ma da itacen wuta idake ta don wulakanci ya ɗauki wuta ya daka ta da shi au asabaha biha ko kuma ya jodana mata wuta ya jona ya ɗauki wuta tana ci ya dunkwala mata kaga zuciya ko kaga halin ɗan adam ko kurin Umar da abin ya bata masa rai ya ga hukuncin da zai kawai sai ya ce daga yau an yanta ki kin zama me kin zama ya mai gida ya aiki kenan babba ya aiki daga nan ake cewa shugabanka yana da wata yana da wani asoraci yana da wani karfi yana da fawon da zai maka hukunci kuma dole hukuncin ya hukunta kuma dole ka bi uba ne aka ga yana azabtar da ɗansa babu dalili zai kashe shi ya halatta gwamnati ko ya halatta shugaba ya kwace ɗan daga hannunsa mulki ya ɗan kwata-kwata a ce an cire shi daga hannunka gaba ɗaya ba ruwanka da shi saboda ba za a bari ka halakar da shi ko kana masa azaba ko ɗabi'arka kana sai da yara ko kana kashe su ba ko mutum ne aka kama shi yana duk yana faruwa a nan zamanin an samu ‘ya'yansa mata in sun girma sai mai da su matan sai rinka kwanciya da su kafin ya aurar ni ɗin an kama wannan kes ɗin a nan nan kusa ba nesa ba ne mai da ɗiyarsa matarsa ya kori uwar rikici suka ya kori uwar ashe yana sha'awar ‘yar saboda ɗan akuya ne zan ce ko menene mara albarka ne kawai sai ya ce ta zo ta tare a ɗakin uwar ta ɗauka abu ne kawai sai rinka neman ta wannan yat ce ta sa aka kira ni cewa me hukuncinta a shari'a babban damuwar ya ma mata ciki yanzu kuma ya ce maza maza su tafi aje a zubar da cikin nan kuma ya ce idan ta bari aka gane shi sai ya kashe ta nainai ta zo ta ce a kawai a gaya mata fatawa lokacin aurenta ya yi shida saboda ya ci gaba da lalata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji irin wannan idan hukuma ta kama kai a kwace yarinya daga hannunsa duk da shi ubanta ne kwata-kwata a raba shi da ita kenan kaga shugaba yana da wani karfin mulki da iko da zai iya yin hukunci shine fiqhun da zamu fahimta a wannan hadisin Umar kawai yace an yanta ki qala malikum kuna ganewa الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه كان عندنا أنه لا تجوز إتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز إتاقة الغلام حتى يحتلم أبو نبي كان أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز إتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى كراتونا غبا مالك يتي رحمه الله تعالى abinda aka yi ijma'i wanda babu saɓani laktilafa fihi indana a wajenmu mutanen madina da malaman shi bai halatta mutumin da ake binsa bashi ya kewaye dukiyarsa bashi ya ci kudin mutane nauyin bashi a kansa kuma yana da bayi kai da ake binka bashi ka sai da bawan manka biya bashi kawai wai aikin Allah wai yake yana neman lada sai ya je ya yanta bawansa to duk wanda yake alaihi dainun yuhitu bi malihi akwai bashi da ya kewaye dukiyarsa ana bin sa bashi to ko wato ya yi ‘yanci bai yi ba, idan da za a auna bashin da ake binsa da dukiyar da ya mallaka bashin zai cinye mai, zai cinye dukiyar gaba ɗaya. To kawai wai sai ya zo yana aikin Allah wai shi yana ‘yanta bawa. A'a, to akwai wani aiki da za ka yi na samun lada ne sama da ka biya hakkin da yake kanka? daga nan malamai suke cewa fiƙihu fiƙihu mutumin da Allah yake bin sa bashin azumin farilla bai biya ba me ya kai shi na zuwa yin azumin nafila alaihi dainun yuhidu bi malihi yaya yasin yayi ka ajiye wannan bashin da ake bin sa na kuɗi kaga ai kaga ai dukiyar tasa ce ko ba yana da ya ya yastaghriqu yuhitu bi malihi yastaghriqu bi malihi bashin yafi karfin kuɗin da ya mallaka da dukiyarsa kawai sai je kama yan tabawa ijma'in malamai ne wannan in ya yan tabawa ma bai yantu ba a lokacin ya za a yi sai a ɗauke bawan da ya yanta shi sai a je a kai shi kasuwa a sayar a dauko kudin a biya bashin da ake bin kai ma Allah yana bin ka bashi na azumin farilla ba kai ba kuma nauyi ne yau in ka mutu ba ka yi wannan azumin farillan ba in ka mutu Allah yana bin ka bashi ko to kawai sai ka je ka kama azumin nafila wannan ra'ayi ne na malamin fiqh da suke hana me mai azumin mai mai azumin mai bashin azumin farilla ya kama azumin litinin alamis ka yi amfani da litinin alamis ɗin man ka biya hakkin Allah mutumin da ake bin sa tarin uban bashi wai kuma sai je ya fara saka deposit zai biya kudin kudiran makka amma fa a kasuwa duk bashi ake bin sa dan Allah akwai haji a kansa babu ko ƙur'ani ce liman istata'a ilayhi sabila wani ya kira ni yana tambaya na ya ci bashin banki miliyon kaza ya yi addu'a a larura ya ci bayan da zai Allah ya bashi kudin nan a daina ci mai kudin ruwa ya ce ya gama hada kudi zai biya kuma kawai sai ya ga ofa an ce ga deposit na aikin hajji sai ya ga ai wannan bashin an ce zai iya shekara takwas kafin ya biya wai yaya na ce na farko dai cin bashin da kai da kudin ruwan ai haram ne na biyu shekara takwas ɗin kun yi alkawari ne da malakul mauti na uku in ka faɗi ka mutu ka bar bashin ruwa akan 'ya'yanka babu ruwan banki fa ruwan nan za su yi talafka maka don haka ba aikin haji a kanka je ka ka biya su kudin su ka daina karban wannan kudin ruwa Allah zai biya ka ya baka kudin da zaka biya kudin kujera jama'a ana son fikewa addini ana son ganewa wannan shine ake cewa tartibul aulawiyat me ake cewa tartabi tartibul aulawiyat ka ka ka ka gabatar da priorities an gane ko abin da yake na sama sannan sai kai na ƙasa ana tare da ni to ba su anan wani ya manta makulli da gilas ɗinsa in ya ji sai zo ya yi bayani yanzu mun gama wannan zancen ya talima ba a ‘yanta bawa ɗan yaro gulam duk bawan da yake gulam ne yaro ne sai ya yi mafari sai ya zama balagagge au ya bluga mablaga al-muhtalimi ko ya kai matsayin mai a matsayin mai mafarki imam zurkani ya ce bi an yabluga bi ghairi lihtilam akwai wanda yake iya balaga bai mafarki ba kun gane ku gane ku ɗaliban ilimi ne masu karantawa a majalisai ba sharaɗi ba ne balagar yaro sai ya mafarki akwai yaron da baya mafarki akwai wanda zai ce ma bai taɓa mafarkin ba kuma ya kai shekara ashirin sai ka ce har yanzu da sauran kubewa ko ba ta zama katuwa ba ai tana iya riƙa tana karamar ta sai ta riƙa a jikin uwarta to akwai yaron da yana iya balaga bai yi mafarki ba shekaru ake lura me dalili zurkani ya ce li'anna min rijali man la yahtalim a cikin maza akwai wanda baya wannan mafarkin sha'awa ina ce dai mutum ya mafarki yana saduwa da mace ne wani bai taɓa yi ba wani baya yi a cikin mata ma akwai wacce ba ta yi wata ta tambaya ta ce me mafarki ce ba taɓa yi kenan ana lura da shekara daga sha biyar zuwa sha bakwai dai da kuma wasu alamomi fashewar muryar yaro ka ji muryar yaro ta fashe yana ƙarami amma muryar ta fashe fitowar ƙuraje a fuskarsa irin na pimples ɗin nan alamar girma ne gashin gaba alamar girma ne balaga kamar ya gashin gaba idan aka duba mararsa sai a ga ya fidda gama mai kauri da su gashin hamata ko da bai yi taɓa yi mafarki ba mafarki ɗaya ne daga cikin dalilan balaga to shi yasa ya ce abu ya bloga mablagal muhtalim wa annahu la tajuzu itaqatul muwalla alaihi fi malihi abin da ake nufi da muwalla alai fi malihi mutumin da yake kamar wawa as-safihu a samu mutum babban mutum ne amma wawa ne dukiyarsa ma baya iya kashewa sai da sai shugabansa ko yayansa ko babbansa ko babansa ya bashi izini ya kashe babban mutum ne ga kudi ga dukiya amma tunda wawa ne an masa hajaru baya baya kashe kudi to kawai sai ya je muwalla alayhi ne fi mali baya iya tasarrufi da dukiyarsa sai je kawai ta yanta bayi to shi ma duk bawan da ya yanta bai yanta ba to mutumin da bai halatta ya duk da aikin ibada ne ko da ko ya kai matsayin mafarki din hatta ya liya malahu har sai ya zo ya karbi dukiyarsa shi yake kula da dukiyarsa amma muwalla alaihi wanda da kudin nasa amma ba shi yake da iko ba ko cek zai sa hannu sai ya je ya gaya wa mai gidansa ko ya gaya wani na kusa da shi saboda wawa ne shi in sayan abu ake wannan ana sayan sa 200 shi za a iya buga masa dolo ne sai sai sai shi 3700 akwai irin waɗannan masu abanan safir ne a sai masa hajar to shi ma wannan yancinsa bai ba kuna tare da ni باب ما يجوز من الإتق في الرقاب الواجبة babin da ke magana akan abin da ya halatta na yanta bayi wato yanta bawa ko baiwa wadda take na wajibi kamar misalin mutum yayi wani laifi an ce itfakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi mas to wani irin bawa ko wani irin baiwa ne ya halatta ka je ka ka saya ko kuma ka yanta menene ya halatta kun gane kan babin arriqabil wajiba mana bayin da suka zama wajibi a kanka ka yanta wani iri ne kuma me hukuncin shari'a kai qala haddathani malikun an hilal bin usama an ata bin yasarin an umar bin al-hakami annahu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة قال عمر يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان قال وكنا نن- نتطير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضرنكم فلا يضرنكم to shikenan malam ya kawo mana hadisi sahihi hadisin muslim hadisul jariya ake cewa daga daga ata ibnu yasar daga umar bin al-hakam umar bin al-hakam umar bin al-hakam haka maliku yake ambatansa inji imamu shafi'i amma ba Umar bin al-Hakam bane ku gyara Shafi'i yace Muawiyah bin al-Hakam ne amma shi Maliku Maliku yana ce da shi me Umar ibn al-Hakam kamar yadda yake a riwaya ku ko amma Shafi'i yace sunan na daidai shine Muawiyah bin al-Hakam Imam Tahawi da ya zo ya ce eh gaskiya haka zancen yake mu'awiya ibn al-hakam ne ba umar ibn al-hakam ba shi kuma wannan shine amfanin in za ka yi karatu ka yi karatu a hannun malami ba ka ɗauki littafin hadisi ka ce ka iya fassara ka je ka yi ta bugawa ba tsiraicin ka zai bayyana tayyib shi sa a cikin littafin risala na imamu shafi'i kowa ya san littafin risala wanda yake mu'amala da ilimi yace wa huwa muawiyatu bin al-hakam muawiya ibn al-hakam ne ba umar ibn al-hakam ba yace wa haka za rawahu ghairu malikin haka wasu malamai ba maliku ba suka ambaci sunan mutumin muawiya ibn al-hakam shafi'i kenan almajir malik ne yace wa azunnu anna malikan lam yahfaz ismahu ya ce ina zaton imamu malik bai haddace sunan wannan mutumi ba shi ne ya ce mu'awiya ibn hakam shi ma imamu muslim kamar yadda ya zo a cin at-tamyiz ya yi bayani kuma ya zo a cin atraful muwatta atraful muwatta ya ce wa mu'awiyatu bin al-hakam mashhur bi riwayat at-tiyara gaskiya mu'awiya ibn al-hakam shi ne ya fi shahara da riwayar wannan hadisin ba umar ibn al-hakam ba kamar yadda maliku ya faɗa kamar yadda hadisin ya zo kisatul jariya wal kuhan wa tayara yace kai a duk duniya ma wala na'lamu ahadan sammahu umar illa malik ba mu taɓa sanin wani mutum ma da ya ce wa mu'awiya ibn al-hakam wai umar ibn al-hakam ba in ba maliku ba hatta wahima fihi gaskiya imamu malik ya yi wahami ne ya yi kuskure ne a faɗan wannan akwai maganganu da yawa akan wannan isnadin da ya ce umar ibn al-hakam ɗin a da yawa daga malamai sun yi magana amma in sun zuci su ce girman maliku ya kai ba za mu imamul bazar mai baru zakhar ya kawo riwayar kamar da shi a tamhid na ibn abdulbar ya ce rawa malikun an hilal dash dash an umar ibn al-hakam annahu sa'ala nabiya ya ce fa wahima fihi maliku ya yi wahami ba umar ibn al-hakam ba ne mu'awiya ibn al-hakam ibn manda shi ma da ya zo riwayar ya faɗi yadda maliku ya faɗa ya ce amma gaskiya maliku ya yi wahami ne in an tambaye ka a cikin muwadda menene ina ne inda maliku ya yi wahami sai ka ce wannan hadisin na jariya an gane to shine hadisin da maliku ya yi wahami ya ce wasawabu mu'awiyatu bin al-hakam haka Ali bin al-Madini ya faɗa idan ka koma cikin Bukhari ma haka ya faɗa da sauransu dukkan haka suka ce a abul abbas dani a cikin atraful muwatta abul abbas dani shi wal wahmu ha huna mansubun ila malik wahamin da aka yi kuskura anan gaskiya ya zuwa ga malik ne kamar yadda ya zo daidai shine muawiya shine al-sawab amma a cikin hadisin hilal ya ce umar haka ibn abdulbar ya faɗa a cikin al-istiskar aka yi zo a cikin at-tamhid suka yi ta dai bayani imamul mizzi ma a cikin tazibul kamal shi ma ya yi duk waɗannan su ne malaman hadisin ya ce mu'awiya ibn al-hakam sulami lahu sohba sahabi ne ma ya ce wa ƙila umar ibn al-hakam ya ce wa huwa wahmun duk wanda suka ce sunansa umar ibn al-hakam to wahami ne kuskure ne na'am ka san me za ku gane anan idan har da girman imamu malik da matsayin imamu maliku da ɗaukakar imamu malik yau ya faɗi wani abu a duniya an ci gyaransa ina ga kai ko gani ko ga malaminka mutum ya zo ya ta faɗa dalla ala shay fa inna ma yadullu ala adam al ikhlas aw qillatu al ikhlas bid da'wa ila Allah wallahi kawai in mun yi kuskure mu dauka mun yi ba komai ba zai rage ka da komai ba akwai zafi tabbas kai abu a gyara amma wallahi mu tarbiyantu da in mun yi ba daidai ba ame a gyara kuma wannan sai yake nuna mana tarbiya ta sunna duk girman mutum da matsayinsa in ya faɗi abin da ba daidai ba cikin ladabi da girmama sai a gyara mai yanzu ana akwai wanda ya zagi maliku akwai wanda ya ce jahili ne akwai wanda ya ce bai iya abu ba kawai ya zo ya shiga to mu in mun zo gyaran sai mun yi zage-zage aikin banza mutum bai iya abu ba bai yi itikani ba mutane ba su kware ba mutane ba su da ilimin hadisi mutane ba su da kaza yana ta shirme yana ta kaza kaza a'a gyara masa inda ya kuskure wataƙila akwai alheri a tattare da shi na ku ɗalibai ne ku ɗauki wannan tarbiyya to bari mu je gaba yace a taito rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah yace nazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye kenan muawiya ko umar sallallahu alaihi wasallam sai nace da shi wata yarinya baiwa baiwa jariya li yarinya baiwa tana min kiwon tumaki to kaga amfanin bayin kenan a da da musulunci yake da yanci da dama malam za ka samu yarinya kyakkyawa budurwa ka haɗa ta da awaki ka ce ta je ta kiwo baiwa ce la'izzatul islam izzatul islam ta ce tana min kiwon dabbobi nawa amma wannan ya nuna ashe sabbai ma suna kiwo kenan fajituwa sai na zo na same ta wa qad fuqidat shatun min al-ghanami na duba cikin dabbobi na da na bata guda kaza sai na ga babu kwaya daya fa sa'altu ana na ce ke ina guda daya ashe wannan yana nuna idan an baka kiwon abu kai za a tambaya ko fa qalat sai ta ce akala hazibu kerkeci ko asiftu fa asiftu ay fa ghadibtu ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni ay ya ghadabi ala yusuf fa'asibtu fagadibtu sai na yi fushi raina ya ɓaci irin fushin da mai gida yake idan yaron gidansa ya masa ba daidai ba fa'asibtu alaiha gadibtu alaiha wa kuntu min bani adama ya daidai ba da hujja ya ce to ni ya ba da uzuri kuma ni ina cikin ɗan adam ya manza Allah ina cikin ɗan adam ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama falatamtu wajhaha na daga hannu na zabge ta da mari na mare ta a fuska latamtu wajhaha allatmu shine ad-darbu bi bayadil kaffi allatmu ad-darbu bi bayadil kaffi mara ya mare shi mari ya zabge ta da mari yace wa alayya raqaba yana kaina in yanta baiwa dama ana bi na bashi zan yanta me afa a'tiquha wannan baiwatawa na iya yanta ta shikenan yau ta samu yanci tunda na mata ba daidai ba kawai imma im eh imma imma imma yanta ta kawai ta samu yanci daga yau na daina dukanta manzo Allah ya ce don ya tabbatar kenan yanzu annabi zai gaya mana idan kai laifi firraqabatil wajiba wace irin baiwa ce zaka yanta ko wace to bari a nuna ma annabi zai mata jaraba a tabbatar shin tana da kwalitin da idan ka yanta ta Allah zai baka la manzo Allah yana so ya nuna masa sai mumina zaka yanta itqu raqabatin mu'mina ba kowace za ka yanta ba sai mumina to yanzu yaya za a yi a gane mai imani ce mumina ce kawai annabi ya juya kanta ya ce aina Allah ka ji malam yadda ake gane mutum mai imani ne aina Allah ke ina Allah yake to ashe faɗan ashe gane inda Allah yake ka san ma a ina Allah yake dalili ne na kana da imani in ka kuskura ka faɗi wani gurin da ba a nan Allah yake ba ka ce anan yake kenan imanin ka ma me akwai gyara wallahi yan bid'a da sun gane wannan hadisin da ba su faɗi abin da suke faɗa akan Allah ba aina Allah daga hannu ta ce yana sama mana yanzu ko yaro karami ka kira shi da bai taba karanta muwadda ba ka ce da shi kai ina Allah zai yana sama dan dambe ma ko dan dambe dan daga sai na nuna Allah mana ina fata ana fahimta fitrar dan adam ma ta nuna Allah yana me daga sama shikenan faƙala man ana sai annabi ya ce to tambaya ta bi man ana ni wane ne ni kaga ta ci wancan jarabawa kenan yanzu annabi ya yi kwamfansin ya tabbatar ya yi stamping cewa Allah yana ina to ya wani zai zo ce Allah yana ko ina yaya wani zai ce wai Allah yana ko ina to ya fi annabi fahimta to sharrin bid'a kenan su ta faɗan abu da ka sai ta kawo abin da ba a taba faɗansa ba a littafi wai shi yana so ya bada kariyar annabi za ka wani yana nan ya ciro wasu gasu suka wani gashi ya kawo wai wannan wai wai gashin annabi ne ana ta layi ɗan bidi'a wato ba su da kirki yanzu ka tambaya shi ko dan Allah wannan mutumin a wani matsayi ya je samo gashin annabi eh da sandar annabi Adamu ma ka duba fare na hankali da dutsen ohudu wai waɗannan wai su ne wai jagororin addini ‘yan bidi'a ku daina yaudarar mutane don Allah ku gaya wa malaman bidi'a ku gaya wa mutanen ku gaskiya ku daina yaudarar su ku daina ribata su shi yasa daman shi malamin bidi'a ku bai fiye damuwa da ya ba wa mutane ilimi ba sukan bar mabiyansu a cikin amma matukar suka ba su karatu suka yi ilimi in sun dora musu wata bida za su ce a amalan ba haka ka koya mana ba dan dole wata rana za a ci karo da nassin da ya nuna kar ayi wannan abun to yana daga cikin illar da bid'a take wa al'umma shine dan kofar da mutane a basu a cikin jahilci yasa duk inda kaga ake karatu zaka suna danne karatu musamman in ba nasu bane kuna fahimta man ana waye ne ta ce anta rasulullah ta ce kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bari mu ji ansar da manzon Allah ya bata ya bashi faqala sallallahu a atiqa fa innaha mu'mina ya muawiya ko ya umar ya muawiya ibn al-hakam as-sulami je ka ka yanta wannan baiwa ta cika sharaɗin baiwar da za ka yanta da mumina ce kenan kaga maliku ya ba mu amsa fi na wajibi da za ka yanta shine ta zama raqabatin mu'mina bawa baiwa wacce take mumina um, idan Allah ya ba ku dama ba in kun samu iko ba ku koma cikin al-istizkar na ibnu abdul bar akwai wannan hadisin tun da sharhi ne na muwatta da ta'aliki da bayani akan shi da kuma littafin at-tamhid shi ma dai nasa ne yace wa amma qawluhu fi hadha al-hadith lil jariya ayna Allah ku ji larabcin ibnu abdul bari ya faɗa a cikin al-istizkar ya faɗa a cikin at-tamhid amma faɗin annabi a cikin wannan hadisi na jariya sunansa hadisul jariya wannan hadisin kawai da inda ka ji malaman hadisin ce liƙisati hadisul jariya to ana nufin wannan hadisin na mu'awiya ibn hakam ibn hakam al-sulami yace cewa da yayi ayin Allah wannan shine jama'ar ahlus sunna suka tafi a kai wahum ahlul hadisi sune malaman hadisi wa ruwatul muttafiquna fihi da malamai waɗanda mutafaqihuna masu fahimta a cikin hadisi wasa'iru naqlatihi da wanda suka nakalto kuma sun faɗa ne kamar yadda Allah ya faɗa yace kulluhum yaqulu ma qala Allah ta'ala fi kitabihi dukansu suna faɗan abinda Allah ya faɗa ne a littafinsa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa wannan shine amsar jariya din a cikin ɗaha da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala faɗinsa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa yana nuna fi sama' أما وعلمه في كل مكان إن جي ابن عبد البر الله في السماء بذاته الله ينا سما ذات سا أما علم سينا كوئنا علم الله ينا كوئنا يتي وهو ظاهر القرآن القرآن سبو الله يتي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا fasata'lamuna kaifa nadhir qur'ani ne ya tabbatar man fi sama'in nan waye shine a cikin suratul mulk Allah da kuma fadin Allah a cikin suratul fatir ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ilayhi zuwa gare shi kalma mai tsarki kalma tabbatacciya kalma da Allah yake so ilaihi yas'adu gare shi take haurawa wal amalu salihu yarfa'u aiki na kwarai Allah yana daga shi hadisi ya zo duk ranar alamis ana daukan ayyukanmu ana yin sama da su ana kaiwa Allah ya ina a sama hada zahirul qur'an ata'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi wai me ya ta'arujul mala'ika al-uruj as-su'ud mala'ikun Allah da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa gare shi ka duba ɗan bid'a fa ana karanta ƙura'ani amma ba a san ma'anarsa ba ga ma hadisul mi'raji isra'il mi'raji kuma ya ya yadda da isra'il mi'raji annabi da ya tafi har biki ake na isra'il mi'raji to ina yaje kullum kuna karanta a maulidi ta arjul mala'ikatu wa ruhu ilayhi dan Allah malamin bid'a in yazo fassara wannan ƙur'ani ya zai to shi yasa yawanci da waka ake fi sai a wuce ba za ma ka farga ba kana gyangyaɗi ba sharhi ba bayani in an isa a zo a yi fashin baki me ma'anar ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi me ake nufi ba za su faɗa ba saboda ba shine a gaban su ba kar ce sun yi wannan muwafaka da ahlus sunna a cikin surul ma'arij yace wannan al-istizkar yana cikin at-tamhid na ibnu abdul bar kuma ya yi bayanin a cikin wani ya yi waɗannan bayanai a cikin kitabu salam a cikin duk sharhin ya ce walam ya zalil muslimuna idan hammahum amrun ya ce musulmi har yau ba su gushe ba duk lokacin da wani abu ya dame su a wato yuqliquhum abin da yake damu sai na sa su cikin qalab fazi'u sai su firgita ila rabbin zuwa ga ubangijin su me suke fara'u aydiyahum wa awjuhahum nahwa as-sama'i yad'unahu sai su ɗaga hannayensu da fuskokinsu suna kallon sama du musulmi a duniya in abu ya dame shi ina yake kallo sama da daddare kana addu'a sama ka ɗaga hannunka ina yake ƙasa kai ko haka kai ta yi zagayawa baka da hankali baka ganewa ne kai baka fahimta to haka suke yace duk musulmi yace wa, wa mukhalifuna yansibuna fi dalika ila tashbihi waɗanda suka saba mana yana nufin yan bid'a wai sai suke danganta wai in mun ce Allah yana sama ce wallahu almusta'an yace wa man qala bima nataqa bihi alquran fala aiba alaihi inda zawil albabi duk wanda ya faɗi abin da qur'ani ya faɗa bai da wani aibu a wajen masu hankali ko ɗaya ina fata ana fahimta to imam al-baihaqi ma yayi a cikin yayi bayani a cikin khilafiyat an gane ko yace man fit sama'i din nan man fawqa sama'i alal arshi Allah kenan yace kamar yadda Allah ce ar-rahmanu alal arshi stawa yace wa kullu ma ala fa huwa sama duk abin da yake ala yana sama ana ce da shi sama sama sama wal arshu a'la samawati shi al'arshi shi kuma shi ne ke saman sammai duka gaba daya al'arshi yana saman sammai don haka Allah yana saman al'arshi kuma al'arshi yana saman a a saman sammai Allah kuma yana saman al'arshi fa huwa alal arshi kama akhbara bila kaifin yace bai haƙi ne fa ya faɗa a cikin khilafiyat yace Allah yana kan albabu wani kama ba'inun min khalqihi baya tare da halittarsa ya rabu da su غير مماثل لشيء من خلقه الله بايا تبا بي تبا وانا ابو الله واتو بي حدو با da wani abu na halittarsa Allah ka gane me ake nufi bai hadu Allah bai hadu da wani abu cikin halittarsa ba daban yake laisa ka mislihi shay shay'un wa huwa samiul basir albani ma yayi a cikin silsilatu sahiha da dai maganganu da yawa na malamai da suka yi ta kawowa daga ƙarshe yan bid'a wanda suka zurfafa a cikin bid'a su al-ghulatu min al-mubtadi'a da a cikin jahmiya a wannan zamani to lalle kam wannan hadisi da suka zo suna ka san me sun zo kansu me suke faɗa ka ba za ma su sharhi ba suna zuwa su ce wannan hadisin da'if sun gama da kai ba zai yi ma sharhi ba ni yanzu nan ba na ta bayani ba to in dan bid'a ne yana zuwa wannan ayin Allah ayin ce kai rabu da wannan raunanan hadisi in kana karanta kana sauraron jawaban yan bid'a ko wani dan bid'a ya karanta muwadda za ga in yazo nan ce ake muje muje bai rauni ne bai inganta ba ko a ce ko a ce wai bebiya ce ko bebiyar ma ai ta faɗi gaskiya tunda ta nuna sama eh mana a ko min ilahin gairi على الطين فاجعل لي صرحا أطلع إلى إلى أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين ko fir'auna ya san Allah yana sama amma dan bid'an wannan zamani bai yadda kuma wato abinda zai baka mamaki wai me damuwar su don sun tabbatar da abinda Qur'ani ya tabbatar to sharrin bid'a kenan wannan kadai ya isa ka gane illar dan bid'a yukhalifu nusus dan bid'a baya girmama nassi dan bid'a bai respecting authority na Allah authority na manzo kuma sun ce magana ma aina Allah suka ce ina annabi ya ce aina Allah suka ce ma wannan jariya da ce fi sama suka ce duk babu a cikin su akwai wani malami ku rike sunansa Kausari Kausari ku rike sunansa Sheikhul Kausari dan bid'a ne na bidar hankali kuma yawanci yan bid'a da suke zagin sunna shi kausari har sahabbai yana zagi in dai sahabi ya saba bid'arsa sai ya zage shi to suna ɗauko maganganunsa suna koyi da shi alhamdulillah an yi masa raddi a cikin maganganunsa na rawan wannan hadisi akwai littafi mai kyau muktasar al'ulu da sauransu da haka ɗalibai a su koma cikin irin wannan littattafai a su duba su ji mai Allah ce hadisi dai ya inganta hadisi ne tabbatacce kuma da annabi ya ce ya taka fa ina mu'mina yana nuna cewa baiwa ce wacce take ta cancanta ya Allah mun kasance muna aikata wasu abubuwa a lokacin jahiliya menene abubuwan da kuke kunna na tilkohan ya ce muna zuwa gurin bokaye ta ji fa malam babu abu mai daɗi irin shari'a umar ya ce da kafin musulunci ya zo mana mu gane shi muna zuwa wajen bokaye na tilkuhan annabi ya shiru ya ce to la a tilkuhan umar yanzu ku daina zuwa wajen bokaye yau a karama kalla in ba sa'a kai ba matar musulmi ahlus sunna wallahi za a ganta a gidan boka yau ahlus sunna dan kasuwa za ga yana zuwa gidan boka wani ce ai kai rabu da mu mala wannan namu su in zahiri ne komai ya ce yake da yake sai yaushe zaka je ba zaka nemi taimakon masu shi ba yadda'i annahu min ahli sunna wa yadhhab ila al-kuhan mutum yana da awar shi ahlus sunna ne amma in ya shiga bala'i sai da kai dai ku yi bayani kawai yace in mutum ya shiga rintsi yana neman kuɗi ya shiga rintsi abokane kaɗai za su ba shawara suka ce in fa ka tsaya fa ka ce keke da keke abun nan fa bai zai bayyana ba wani ɗalibi na babban mutum ne attajiri aka je aka yi mai sata babbar sata ta miliyoyi a cikin kasuwa ɗaya daga cikin kasuwannin nan a ibtila'i sosai ya ce wallahi malam ya yi mamaki ya ce abin mamaki abokanansa ahalus sunna 'yan kasuwa wasu sai su ce to kai shi kenan sai ce to ya zan yi na ce a yi addu'a kuma na faɗa a masallaci na gaya malamai malam suna sai a wai bayan wannan kai ba za ka yi wani aiki ba ya ce wani kamar ya ce a kamar ya ai malaman kala-kala ne ai warai wannan faɗan uwa ne da shi ake zuwa wurin da'awa ba ya ce suka da ya tashi gata sai ya ɗebo masa irin waɗannan malaman da suke musu aiki a harkar kasuwa ya ce kasuwan nan fa bi zai yi karayu baka da alaƙa da mutanen nan ba ya ce ya ɗebo masa su da raunansu da dogayen sharbuna ya ce ina kallonsa ina kallonsa wani ya fara magana kafin ma ya magana ya ce muna labarin abin da ya same ka an sace maka kuɗi a shagon nan amma muna shaida maka kuɗinka za su fito sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuɗinka za su fito kuma an san suwa suka saci kuɗin mu mun san su kuma kuɗinka yadda suka tafi daga shagon nan kuma za su dawo ya ce to ya yi alhamdulillah alhamdulillah sai abokin ya ce kaji na gaya maka kaga na gaya maka to kaga irin wannan abu malam wallahi idan baka da imani mai karfi sai kaga ka raba wuta fa yace sai Allah ya samu basira sai ce a abu yayi kyau dawo sai suka ce eh gaskiya za a yi aiki ne akwai aiki za a yi aiki sosai mai karfi kafin su dawo saboda su da suka iya shiga gurin suka dauki kudin nan sun yi aiki ya ce to ba laifi wani aiki za a suka ce to gaskiya za a ba da wasu kudade za a yanke-yanke kuma za a siya diddika za a yi dinkuna haka za a dafa abinci za a yi kaza suka hada masa lissafin wasu miliyoyi ya ce kudin da aka dauka sun kai wajen kusan miliyan ɗari kudi ne an tara su za a yi abanansu sai ce to ba damuwa sai ce malam ai ba sai an yi dogon turanci ba ya ce yanzu an sace min kuɗi kuma in daɗa ciran wasu kuɗin in bayar in daɗa tura su su tafi yawo ya ce ba yawo ba ne gaskiya ne ya ce to abinda za a yi malam a je duk inda za a nemi kuɗi a nemi kuɗi a yi aikin nan in kuɗin nan suka zo na ba ku rabi ya ce rabi na ba ku rabi ka ce kuɗi garanti za ku ba damuwa ko lauya ko wani abu ko shaida ya ce ga abokina da ya kawo ku shaida ne a je a yi aiki kuɗin nan in sun fito rabin kuɗi ku kawo mini na yadda na kyautata muku rabi kuma ku je ku ɗauka akai ta buga jayayya a'a ya bada wani abu kafin alƙalami ya ce a'a ya ce malam daga ƙarshe dai haka aka tashi baran baran yanzu wannan gaskiya yake ba gaskiya suke ba to harkar zuwa gurin boka ina so ka gane girman hadisin in umar yadda yake duk da kafin ya musulunta ne ya ce suna zuwa wajen bokaye ashe boka wata halitta ne da tana iya ɗaukan hankalin ɗan adam ballantana mata masu raunin hankali duk wanda ya auri yar matarsa wallahi bai ɗora ta akan sunna ba akan tauhidi da aƙida ba za ka ƙare zuwa masallatan ahlus sunna da yan littattafan ka kana allahu akbar matanka kuma idan ta shiga matsala za ta tafi wajensu kuma za ta tafi wajensu ne don ta mallake ka kana shirme yau wata fa malama ce fa aka haɗu da ita ba malamar islamiyya malaman mata ta je ɗalibanta ma sun je sai ɗaliban suka ce la ha'ila malama sai suka ce a sai ta ce a yaya kuna zuwa sai su ma suka ce malama ce kina zuwa ce a muna dan zuwa mana mu ma mata kenan kuma wace gari in ta zo tafsiri ta yi zage-zage akan zuwa gurin boka ta ce mazan yanzu ai sai da taimako me ya kawo ki mijinta ne yake damunta kai ka biya hankali sai an rinka kwankwasan su sai an kula wallahi ce musu ake taimako ne za a ba su Allah ya kiyaye annabi kawai ce la tatul qur'an abu na biyu wa kunna natatayyar umar yace muna yin camfi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma dhalika shay'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi camfi ai an san camfi ko ba an san camfi ba annabi yace camfi ba wani abu ne wani abu ne da ɗayan ku yake jin sa kawai a cikin ransa fala yadurrannakum kar a haɗu da ungulu ba sa a rana a mutum ya ci karo da bakin kare a'a ya fito ya ji duji yana kuka a'a ya fito ya haɗu da kare a hanya a'a zai samu matsala duk wannan wani abu ne da kuke kulla a cikin zuciyarku amma babu komai kullun yusibana illa ma kataballahu lana ta ishe ka ka buga ta kawai kana fita ka doka ta قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم السلمي كاجي nan kuma malik sai ce an mu'awiyata bin al-hakam sulami qala qultu ya rasulullah umuran kunna nasna'uha fil jahiliyya wasu abubuwa muna yin su a jahila kunna na atil kuhan muna zuwa gurin bokaye qala fala ta atil kuhan annabi ya ce kar ku zo kar ku je wajen bokaye qultu kunna natatayyar muna yin camfi qala zalika shay'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yadurrannakum an gama وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن اي عن عبيد الله ديديني مالا أن رجلا من الأنصار ونمتن cikin mutanen Madina ja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jahiliya yazo gurin manzon Allah da wata baiwa lahu tasa sauda baka ce ashe lokacin annabi ma akwai bayi amma bakaki akwai farare akwai bakaki fa qala ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'mina a kaina akwai ‘yanta baiwa mumina, fa in kunta taraha mu'minatan a atiquha ya annabi idan wannan baiwa da na kawo ta baƙaɗin nan, kana ganin ita mumina ne to ina so in ‘yanta ta, kenan kaga sahabbai sun ginu akan nau'in baiwar da za su ‘yanta ta zama me? Ta zama mumina amsar kenan. Kaga kana ganin mumina ne? Faƙala lahar sun san san manzo Allah sai dan ya tabbatar da imaninta. a tashhadina tunda mace ce a tashhadina in namiji ne a tashhadu a tashhadina an la ilaha illallah qalat na'am qala a tashhadina anna muhammadar rasulullah tambaya ta biyu a tuqinina bil ba'si kina da yaqini akan tashin kiyama ba'da al mauti bayan an yi mutuwa qalat na'am tace kwarai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atiqaha idan je ka ka yanta ta kawai mu'mina ce kenan waɗannan abubuwan su ne ake tabbatar da imanin mutum a ce shi mai mumini ne ta yanzu don Allah wanda aka yi ma wannan tambayar ya kasa ba da an samu mumini ne la ko da ku limamin unguwarku ne ayin Allah ya ce yana fi kulli makan ko kuma ya ce komi ma Allah ne yanzu akwai fa limami wani fa limami ne na juma'a ma amma yana aƙidar komi ma Allah ne kuma haka zai zo ya tara mutane dubu biyar dubu goma ran juma'a ya musu hudu ba ayyuhan nas ayyuhan nas ya gama su bi shi tab Allah ya raba mu da kasassaba wa haddathani malik annahu balagahu anil maqburi annahu qala su'ila abu huraira an tambayi abu huraira a wata riwayar annahu sa'ala abu huraira ake bin sa bashi hal yu'tiqu fiha ibn zina to mutumin da ake bin sa baiwa da zai yanta ko bawa zai iya zuwa ya yanta dan zina faƙala abu huraira na'am abu huraira ce kwarai zalika yujzi'u anhu ko dan zina ne in ya yanta shi ya wadatar masa wannan a fatawar imamu abu huraira kenan ibnu zina ka san me hujjar shi me laifin dan zina kai da ka turbi na fuska kake ganin kamar an yi laifi me ya laifinsa ba za a samu mumini dan zina ba me ya laifinsa shi fa kawai durowa ya a duniya wasa ce ta je ta shakiyanci ta yi tsiya aka fito da shi kawai dai bai da daraja idan mutane me ya yi abu hurairar ya ce ya yi وحدثني مالك أنه بلغه أن فضالة بن أبيد الأنصاري أبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله شي أبيد كان أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة شي ما أنتم بيشي وأن أكي بن سبايا وادري أنت هل يجوز له أن يؤتق ولد الزنا شي ما إروا أنه حديث الني قال نعم ذلك يجزئ عنه يا حلت باب لي في يا إيه أنت دن zina lish saboda bai da wani laifi kawai ganin kansa yayi gashi ya zo wallahu ta'ala a'lam usul fiqh barin dan takaice mana zancen dan huta da dogon jayayya idan an ce wa mutum siƙa a ilimin hadisi ko usul fiqh amintaccen mutum duk riwayoyin hadisai gaba ɗaya suna ƙarƙashin riwayar mutane ne amintattu sai ya kawo maka wata magana da abokanansa irinsa amintattu ba su kawo ba za ka karba ko ba za ka karba ba zaidu yana da abokanai mutum biyar duk amintattu ne suka kawo magana sai shi ya kawo wata magana da ba su kawo ba ya yi ƙari za a karba ko ba za a karba ba in ka ce ba za a karba ba saboda bai dama ka yadda da shi ba in ka ce kuma za a karba to yaya shi zai kawo magana da sauran abokanansa ba su kawo ba wannan babi ne a usul fiqh kuma babi ne a cikin musallar hadith bari mu ji me ibn qudama yace a cikin wannan littafi na wadatun nawir يتي فصل انفراد الثقة بزيادة في أو معنى لأنه لو انفرد بحديث قبل لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنئ أن يتفرد أن ينفرد بهبز الزيادة إذ إن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص ويحتمل أن راوي الناقص وسناقض توقع سنسا دخل في أثناء المجلس أو أرد له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الكل ونسي الزيادة والراوي للتمام عدل فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد ف قال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت ko ta sawaya ko ta sawau in su biyu ne kenan ta sawaya idan kuma da yawa ne ta sawo sai ka duba me a bayan mutane da yawa ne in da yawa ne ta sawo ne sai ka gyara in kuma su biyu ne to ta sawaya ne wa qala al-qadi idza ta sawaya فعلى riwayataini tai abinda ake cewa shine wasu mutane ne amintattu jama'atun ne mina siqati suka ruwaito magana cikin su ya kadaita da ƙarin wani abu a cikin hadisin ga misali amintattun mutane ne suka ce jiya mutum goma ne a cikin ɗalibai duk amintattu ne jiya malam ya yi karatu a nan ya yi karatu a nan ya, karanta littafi guda uku kuma an tashi ƙarfe hudu daidai duk su, su, tara sai suka ruwaito haka ɗaya daga cikinsu sai ce jiya malam ya yi karatu a ciki ya yi karatu ya karanta littafi hudu kuma har ya ci gyaɗa ma su sauran guda taran ba wanda ya ce malin ya ci gyaɗa shi amintacce ne su mame amintattu ne ya kawo ziyada to wannan a ilimin hadisi ku riƙe fa shine ake cewa ziyadatu siqa amintaccen mutum yayyo ƙari a riwaya to me me hukuncin amintacce sai ya ƙaro magana kai ma yanzu zaka iya riƙewa a magana ta yau da gobe duk da muna yanzu muna muna magana ne akan riwaya ba mu'amala ta yau da gobe ba amma muna iya aran hukuncin mu dora shi to bari mu je mai malam ya shi yace infiradu siqati fil hadisi bi ziyadatin maqbulun ibn qudama kawai yace in dai siƙa amintaccen mutum kaga ya ce siƙa dole ne ya zama siƙa waye siƙa na muku karatu a baya mun karanta jarhu wata adil me ma'ana siƙa me ma'ana siƙatun siƙatun me ma'ana siƙatun sabtun da aka ku rinka muraji'a in an faɗi kalma ba sai na ta maimaitawa na koma baya ba idan mutum siƙa amintacce ne ya yi ƙari ya kawo ƙari makbul shine ma suka ce ziyadatu siqatu maqbulatun ma lam takun munafiya wannan sun ƙara da sharadi idan siƙa ya ƙaro magana za a karɓa idan maganar da ya zo ba korewa ta yi ba bari buga mana misali da abin da faɗa ɗazu malam ya yi karatu jiya amintattun ɗalibai su su goma tara a ciki suka ce malam ya yi karatu jiya ya karanta littattafai guda uku kuma ya tashi karfe hudu sai wani sika shi ma amintacce ne ya ce malam ya yi karatu jiya kaga sun yi mutafaka ko kuma ya karanta littattafai guda uku kuma ya ta magana iri ɗaya ne? kenan wannan ziyada din sunanta mai munafiya ziyada ce mai mai tana korewa ko kuma ma mukhalifa zaka ce ko kuma wani ya ce malam bai yi karatu jiya ba ya zo dai ya ci gadarsa kawai ya tafi hazihi ziyada musbita wa munafiya munafiya to shine can a wannan a cikin wannan alfiya suke faɗa cewa ita ƙarin idan amintaccen mutum suka a hadisi ya kawo magana ya yi ƙari sama da abin da ‘yan uwansa suka faɗa kuma ya ci karo ya kore wani abu to gaskiya a nan gurin akwai maganganu to shi ne za a tattauna ya za a yi wasu suka ce sai a duba suwa suka fi shi yawa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi wasu suka ce to ai shi ma amintacce ne zai iya yiwa zai iya yiwa kamar uzurorin da wannan malami ya kawo yanzu dai ba munafiyar bace ba lafzan yana da alaka ne da lafazin ina fata ana fahimta yanzu kamar misali hadisin da rawi ya rawaito rabbana walakal hamdu ko rabbana walakal hamdu akwai wata riwaya wani rawin ya ce annabi ya ce a ce rabbana lakal hamdu duka babu yanzu mai rabbana wa lakal hamdu akwai ƙarin wauko wanda ya ce rabbana lakal hamdu ya jefar da wau to wannan ana iya samun wannan ya za mu yi bari ku ji hukunci waye ya kawo wancan amintacce ne waye kawo wannan amintacce ne au ma'anan ko kuma ya ya kawo wani ƙarin ma'ana da yake da alaƙa da ma'anar hadisin da ya kawo kamar misalin faɗin manzo Allah da yake cewa idza qima tahalafa wa taradda ɗan kasuwa masu saye da sayarwa in suka samu sabani masu saye da sayarwa idan suka samu me suka samu sabani akan wata kadara kuma tana nan to abin da ake so sai su rantsuwa sai a juyar da kasuwancin wanda ya ruwaito hadisin dukansu ba su ce wasil'atu ka'ima ba duk masu riwayar hadisin wasil'atu ka'ima ba su kawo ba to amma ba wani abu da zai kawai ƙarin haske ne kawai ma'ana ne a cikin hadisin to yanzu dai ibn gudama ya ce za a karɓa ko? me dalilin ibnu qudama na, na a karbi karin yace lawin farada bi hadisin laqubil ha yanzu wannan rawi amintacce siga din in shi kadai ya ruwa ba ku karɓar riwayar mutum ɗaya? ha? lauyin farada da a ce shi kaɗai ne ya ruwaito wannan hadisin ba za a karɓa ba ya ce laƙubil za a karɓa idan farada siƙa bi riwayati hadisin idan siƙa ya kaɗaita da ruwaito hadisi mustaqil duna sa'irin muhaddisin banda sauran masu riwayar hadisi a siƙat wannan infirad ɗinsa kana makbula za a karɓa sai a ce ya zo da abin da wasu zo da shi ba to idan har hadisi guda ɗaya in ya kawo shi ɗungurungum ana karɓa to me yasa za ku ƙi karɓan lafazi ƙwaya ɗaya ko ma'ana guda ɗaya idan ya kawo ya ce fakazalika idan fara da bi ziyada ya ce haka abin yake idan ya kaɗaita shi kaɗai yayyo ƙari kawai ku karɓa ibn qudama fa ya zo da bayani mai ƙarfi ya ce min babu aula wa ahra biyu babu wani abin da zai hana a hankalce ma yani ghairu mumtani'in aqlan a hankalce babu abin da zai hana an yanfari da bi hibdi ziyada ya kadaita shine ya ya samu ƙari ha yanzu me laifi ya ce malam yayi karatu jiya ya karanta littafi uku an tashi karfe hudu kuma ya ci gyada me a ciki dan ya ƙara ya ci gyada ai amintacce ne to bai ci gyadar bane zai ce ya ci gyada in ya kawo hadisi ma ɗungurungum da sauran abokanansa mutane taran nan ba su kawo ba ba za ku karba ba to dan me yasa dan yayi ƙarin ya ci gyaɗa sai ku ce wai wai ai sauran abokanansa ba su ƙara da ya ci gyaɗa ba ku ba za ku karba ba iz inna muhtamila an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam zakara zalik yace a yo ai ba wani abu bane zai iya yiwa wannan ƙarin da shi ya ƙaro shi tsika ɗin annabi ya faɗi haka ɗin ne a wuri biyu ya faɗa malami zai iya yiwa yana karatu a gadon ƙaya yana karatu a kurna da ya zo a gadon ƙaya ya faɗi hadisin cikakke aka yi addu'a aka tashi ɗalibai suka rubuta da ya je majalisinsa na kurna ya faɗi hadisin sai ya ƙaro da wani lafazin da ashe bai faɗe shi a ina ba anan gadon ƙaya ba ya ce to shi kenan sai wani almajirinsa a kurna shi ma amintacce ne irin waɗannan almajiran shi da ya zo riwaitowa sai ya ƙaro da me da wannan ƙarin da ya ƙara a majalisinsa na kurna wai kuna ganewa kuwa wallahi malam ku yi wa malaman nan addu'a wai duk wannan dambarwar da ake waifa don a kare hadisin annabi ne amma wani haka kurin ya saka babbar rigarsa shaki kurin ya zo ya ce wai hadisin annabi ƙarya ne wai wai wai wawan yaro wawa sai a kawo hadisi cin bukhari muslim sai ce wannan hadisin ban yarda da shi ba haka ba ake a garin nan saboda an samu wasu mara wannan lafazi ɗaya ne fa ya ƙara ko ma'ana sai an yi ta fafatawa wasu ba za a karɓa ba wasu ya kaza saboda me a kare janibin annabi kada a faɗi abin da annabi bai faɗa ba babu abin da ya fi gane sunna wallahi alheri a rayuwar ɗan adam bari ku ji bari ku ji bari ku ji ya ce ayyo an zai yi wa annabi a wuri biyu ya faɗa ko mai malamin a wuri biyu ya faɗa wa zakarar ziyada fi ahadihima ya faɗi ƙarin a wani wuri ɗaya daga cikin majalisan bai faɗa a sauran wurare ba shi kuma rawin da ya kawo ƙarin shi ya halatta wataƙila su kuma duk taran gaba ɗaya sun tafi kasuwa a lokacin da zai yi ba walam yahdur rawin naqis rawin da ya kawo riwayar a tauye bai kawo malam ya ci gyada ba misali fa na buga muku wannan kaga ai shi ya kawo a tauye ko to wancan shi kuma ya kawo ta a cike me ya faru yace gaskiya lokacin da aka faɗa malam ya ci gyadan shi baya nan ko kuma ma zai iya yiwa karatun ya take yana ta rubuta hadisi bai ga lokacin da ana karatun malam yana me yana yana jefa gyada a bakinsa ba kaji wannan malam yace wa yahtamilu anna rawin naqis dakhala asna al majlis dalilin da zai justify ne tabbatar maka idan amintaccen mutum ya karo riwaya hadisi za karba zai iya yiwa wanda ya ruwaito hadisin ba a cike ba watakila ba a farkon majalisin ya zo ba ya zo a makare yanzu don Allah na koya muku karatu tun da azhar na baku hadisi sai kuka je riwaya nan na zo na maimaita hadisin watakila ko na faɗi wani abu a cikin hadisin dan uwanku dalibi amintacce ya rubuta abin da ya samu ko kuma sai kuka zo ku ruwaito kuka tuno da abin da na faɗa tun farko sai a ce kun yi laifi yace au arada lahu fi asna'ihi ma yu'jiz yuz'ijo ko kuma cikin lokacin da ake karatun asna'ihi cikin tsakiyar karatun asna al-majlis abinda zai dame shi abinda zai takura masa ai abinda zai disturbing yuz'ijo disturbing din shi me disturbing a Hausa takurawa ko ko dame shi ko wani abu ya buzoro masa a watakila ya ji zai kama ruwa watakila wani ya dame shi da kiran waya watakila watakila yana fita malam ya yi ƙarin wannan lafazin bai ji ba ɗan uwansa da yana nan ya ruwaito cikakke akwai damuwa aw ma yudhishuhu dasha wani abu da zai tsoratar da shi ko firgitar da shi anil isgha ya ɗauki hankalinsa ya hana shi bai isra'i bai mika hankalinsa da tunaninsa da kunnensa ba aw ma yujibu qiyamuhu qabla tamamihi ko kuma abin da zai wajabta masa ya tashi ya miƙe ya bar majalisin kafin a gama karanta hadisin warrawi litamami adlun mala yace rawin da ya ruwaito hadisi cikakken kuma adali ne ko ba ka bane kamar yadda wancan da amintacce shi ma wannan din adili ne amintacce waƙar jazama bin riwaya kuma ya yi jazama ya ce shi fa tabbas malam ya faɗi wannan lafazi fala nukadhibuhu ma imkani tasdiqihi yace ba za mu ba za mu ƙaryata shi ba tunda zai iya yiwa me mu gaskata shi muna da wani dalilin za mu ce ƙarya ne fa in ulima anna samaa kana fi majlisin wahid wannan ƙari ne cewa to idan maganar da malamin ya faɗa a wurin karatu ɗaya ya faɗa fa an samu ittihadul majlis ittihadu majlisus sama'a kenan wuri ɗaya karatun aka yi shi ba a gadon kai da kurna aka yi ba cap to yanzu ya za a yi yanzu nan duk ansar da aka bayar wataƙila an ce a wuri biyu ne to an wannan hadisin bai taɓa faɗansa ba sai a wuri ɗaya abul khattabi Allah ya ce masa rahama ya ce kawai abin da za ku yi karku kawo mana rikici yuqaddimu qawlal aksarin kawai a samu suwaye suka fi ruwaito magana ya shi karfe hudu ba a kawo ya ci gyada ba to sai a gabatar da magana su kenan yanzu ya kawo mana mun gangaro inda tarjih inda ta'arud kenan a wuri ɗaya ne ya za mu yi mafifita ɗaya to sai a duba mafi yawa don hankali ya kwanta kuma idan kuma haddasu ɗaya ne fa kowa mahaddaci ne kowa ba a shakkansa ya ce wa zawi dabt wal hibs to sai a duba kuma ai dole wani ya fi wani hadda ko yaya to sai a gabatar da wanda ya fi ƙarfin hadda to kuma idan suka zama ɗaya fa an samu kan kan kan kuddima qaulul musbiti to sai a gabatar da waye tabbatar da abin ya faru wanda ya tabbatar ba shi ya kawo ƙarin ilimi ba wanda ya kore fa ba ilimi ya kawo ba al musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da shi ga wanda ya kore وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين إمام القاضي يتي إن دكان سو to yanzu ya za a yi akwai riwaya guda biyu imamu ahmad ya ce a karɓa ziyadatu siƙa idan fara da biha duna gairi himina siƙa ce ya ce abin da ya saboda me ya ce mu ba mu da wani damuwa me yasa za mu karɓi riwaya ta me yasa za mu karɓi riwaya ta farko mu ƙi karɓar riwaya ta biyu ai duk abu ɗaya ne ba aminci yasa kuka karbi wancan ba aminci yasa kuka karbi riwayar da ba ƙarin to wannan amincin yanzu babu shine akan karban riwaya mai ƙarin akwai da haka kawai shikenan ku karba riwaya ce ta adali wal adlu maqbulu riwaya da haka jumhurul usuliyina zan rufe kenan jamhurin malaman usulul fiqh sun tafi akan ziyadatu siƙa makbula idan siƙa ya kawo riwaya ya yi ƙari za a karɓa su kawai gani suke ya ya saba wa sauran yan uwansa da haka kuma ai tunda yana da aminci ba za a ki karɓa ba sai dai kuma idan an samu saɓanin ra'ayi ko wani abu makamancin wannan haka wannan shine abin da za mu iya faɗa sai sati mai zuwa za mu tashi hukuncin riwayar hadisi da ma'ana riwayar hadisi da ma'ana wasu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh